نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan takwas hijira dubu biyu da dari hudu da arba'in da biyar daidai da ranar sha tara ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon ala ya datar da musu abin da yake shirri a rayuwarmu muna roƙon ala ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna tafsiri ne a cikin surar al-ankabuti tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na ishirin da uku yau za mu tashi aya na ishirin da hudu zuwa abin da Allah ya ce farkon aya na 24 a cikin suratul ankabut shine fadin Allah ko in sarki fama kana jawab qawmihi illa an qala suruhu aw harrihu Allah samu da su kan mu manta jiya mun fara bayanin istar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Allah ya nuna mana irin wahalhalun da ya sha a hanyar da'awa da kuma irin haƙurin da ya yi duk da irin matsalolin da ya shiga yayin da yake cewa da mutanensa su bauta wa Allah kuma su ji tsoron Allah wannan shi ne zama alheri a gare su in sun kasance sun san girman Allah sannan ya ci gaba da ce musu abin da suke bauta wa wanda ba Allah ba ba komi ba ne face gumaka da ba sa iya amfana musu komai kuma ba sa iya kare su da komai haka dai ya ci gaba da basu labarai amma daga ƙarshe ga amsa da suke ba shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa ma kana jawaba qaumihi amsar mutanansa ba ta kasance ba sai dai illa an qalu tuluhu sai da su ce to karkashe shi ma'ana ku kashe shi ko jama'a au harbi ko ko ku kone shi shi ne amsa shawarar da suka yi kenan mana ko dai su kashe annabi ibrahim ko dai su kone shi Allah kare wanne ne ba kisa ba da kashe kada kone ka duk kisa ne ko amma ba fi sauki a kashe gafi sauki to kenan in an ka kashe shi an sauka mu a ƙona shi da ran shi wuta ta ta ci shi hayin mutu sai suka ga shi ne shawon a kan me a kan addini kuma sun yadda sun yadda mara sun kunna wutar sun ɗaure shi suka kuma jefa shi ka mutanen na akwai wutar su zuciya gare su amma da yake dan Allah yake yi da shi ci nasara Allah ce ya naru kuni barka ko ba ka wani ya ke wuta ki zama mai sanyi ki zama aminci ga annabi Ibrahim sai sa lokacin da muka yi tafsirin wannan ayar duk wutar duniya a wannan lokaci sai da ta mutu sai da Allah ya ce to ki zama mai aminci ga annabi Ibrahim sannan sauran watanni suka fahimci ba da su aka ba suka tashi kaga sun kulla mai makirci Allah ce fa an jahu Allah minan nari Allah ya kubutar da shi daga wannan wutar tasu da su kunna masa inna fi zalika laayatin da qaumin yu'minun a cikin wannan abin akwai ayoyi shi ne la'ayat ko akwai abubuwan ɗaukar darussa da yawa ga mutane da suke masu yin imani sai sa ku kula sai Allah ce inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun Allah bai ce inna fi dhalika la'ayatin lil mu'minina ba sai ce liqaumin yu'minun me bambancin lil mu'minina da liqaumin yu'minun duk inda ka ga an canza ibara ta Qur'ani akwai sabon da ake son a nan da aka ce da qaumin yu'minun ana so a nuna wa su ne alladina tamakkana lahum al-iman hatta saru qaumal iman su ne mutanen da imani ya kama zukatan su har suka zama su da imani kamar abu ne su suke tadabbure da wani inan suna da nasu mutai a wani wa ya ci gaba da ce su musu annabi ibrahim inna mattakhadtum min dunillah ku sani dai kun bauta wa wani Allah ne ittakhadtum bi ma'ana abattum kuna dai bauta wa wani Allah ne abinda suke autana duwatsu ne ba ba komai ba mawaddata bainikum ana kun sanya alaka tsakaninku da su fil hayati duniya a wannan duniya mawadda shine sila kun sanya alaƙa tsakanin ku da su a wannan duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd sannan ku sani fa ranar kiyama sashen ku zai kafirce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da kuma sashen ku ya tsine mu sashi duk da kun yi wannan Allah ya ce wa ma'awakum annar makoman ku dai shine wuta me ake nufi anan al'abid wal ma'bud da wanda ya bautan da abin da aka bauta ba duka da wuta za ku je inji Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lakum min nasirin ba ku da wanda zai cece ku game da azaban Allah kaga duk da haka bai fasa ba fa su waɗanda imani ya kama zukatansu in dai akan addini na duk abin da za ka yi musu ba su ɗaukar shi wani abu sun ba da rayuwarsu akan addini wannan aiki da annabi ibrahim yana ɗai daga cikin ayyukan da annabi ibrahim ya yi wanda allah ya zaɓe shi shi ne ya ba da ransa a kona saboda addini kun gane ko mun ce akwai abubuwa guda uku da annabi ibrahim ya yi wanda kowane ɗaya daga cikinsu ya cancanta da ya zama khalilullah daga ciki ga ɗaya ya sallama ma kansa a sa shi wuta saboda addini saboda aƙida Allah wannan wanda ya wani aiki bai ce santa ajin da ya fi abu na biyu ya sanya dukiyansa saboda baƙi shi duk abin da ya mallaka in baƙi ya zo zai ba baƙi shi ko ya san su ko bai san su ba Qur'ani ya ba mu shaida shi lokacin da wa'annan baƙi suka zo masa sai ya zo musu da maraƙi soyayye ya kawo musu bai kusan su ba bai taɓa ganin su ba bai ma gane su ba amma ce ku jira sai ce a kama maraƙi a yanka mu baki a kawo musu ai kullum nake tambaya wanda bai san ka ba daga zuwa ka sallama mai ya ce a yanka ma maraƙi a kawo maka gudanar ya san ka me zai sa yanka ma ka san ku ai sai ya fi wani abu na uku lokacin da Allah ya ba shi ɗa Ismail ya yi tsawon shekaru bai samu aihuwa ba sai da ɗa ya kai a ci amfaninsa sai yin farkin ya yanka ɗan sai ce maɗa na yi mafarkin na yanka ka ya ce haba ba mu kike jira da ni ai kawai ka yi umarnin Allah ya zo da gaske kwantar da ɗaya yana yankan shi Allah ya dakatar da abin yankan ya fanci annabi Ismaila mutum da son ɗa mutum da son dukiya mutum da son rayuwa duk ukun na annabi ibrahim ya ba da su saboda addini Allah ce fa amana lahu nabi lu ya imani da annabi ibrahim fa qala inni muhajirun ila rabbi yace zan yi hijira zuwa ga zuwa ga ubangiji na wannan annabi ibrahim shine wannan magana kenan qala ibrahim nabi ibrahim yace inni muhajirun ila rabbi ni zan yi hijira zuwa ga Ubangiji na mana zan koma ma da'a ga Ubangiji na duk inda zan samu damar yin haka in ce shine farkon hijira saboda addini a duniya annabi ibrahim da wannan ne malamai suka ce har yanzu wannan yana aiki in kana gurin da za a tsangwame ka a hana ka addini ka bar wannan guri ka je da za ka yi addini kasan allah tana da yalwa duk abin da kake gani ka bar shi ka tafi saboda addini sai allah ya baka wanda yake shi zan baka misali guda biyu sannan mu wuce ga ɗaina ga babbare mu kula allah ya ce fa'amana lahu lutsa annabi lutsa ya imani da shi kun ji dai ko shi wannan ishara ne akan cewa waɗanda suka yi imani da annabi ibrahim a cikin maza shine annabi lutsa na an ambaci bangaren maza sai bangaren mata akwai ya'yan shi guda biyu wanda suka yi imani da shi matarsa ma ba ta yi imani da shi ba mana sai aka ambaci wanda suka yi imani da annabi ibrahim a bangaren mata daga cikin akwai annabi lot an gane ko inda suna da alaka da shi ta jini kamar yadda malaman tarihi suke bayyana فقال النبي ابراهيم يتي اني مهاجر الى ربي zan yi hijira zuwa ga Allah ubangiji na ma'ana zan tsira da addini na in samu da ne addini ya daida ce inda huwa al-azizul hakim lalle Allah shine mabawai kuma shine mai hikima to sai Allah ya ce wa habna lahu ishaq da ya hijira kuma sai mun kyauta masa sai mun ka ba shi da ishaqa bayan ya rage bai samu da ba kaga ya bayar da kan saboda addini sai ga shi kuma Allah madaukin sarki ya masa kyauta Allah ce mun ka ba shi ishaqa wa yaqub kuma mun ka ba shi yaqub yaqub shi waladul walad ne dan da ne dan dan da an fahimta wasa jika kenan da shi annabi ishaq baban annabi yaqub ne shi ko annabi ishaq dan annabi ibrahim ne Allah ya sai muka bashi kyautar da ishaq ko muka bashi yaqub yana da wannan ne yake nuna halascin a ce da jikan ka danka ko ka ce da danka ko da ka ce da jikan ka danka inda duka da dan da jika duk Allah ya ambace su a matsayin kyauta da aka yi ma annabi ibrahim وجعلنا في ذريته في ذريته النبوة kaga ta kaga da ya bar garin dan ya samu ya je ya addini kun san yadda gari yake in ka saba a gari komi nan na kake da shi kai gudun hijira abu ne mai wahala sai sa wanda ya san zafin gudun hijira shine wanda wani yanayi ya sa ya bar garin shi ya bar abin da ya mallaka don kai wannan da Allah inda za ka je can sai Allah ya baka abin da baka yi tsammani na Ibrahim ya kawo min shekaru amma sai bayan hijira sai Allah ya ba shi kyauta ta Ishaq Ishaq shine ɗansa na farko a Nabi Ismail shine ɗa na farko amma na an ka ambace Ishaq saboda Annabi Ishaq da shi da Annabi Yaqub su ne a bangare guda inda ɗa da uba ne shi kuma Ismail uwarsa daban babarsa daban an gane ko duka ‘ya'ya ne ga annabi Ibrahim. Waja'alna fi zurriyyatihim nubuwata sannan muka sanya annabta mafi yawanci ta fito ne daga zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam. Allah madaukin sarki ya ce wal kitaba kuma muka karrama sauko da littattafai ga menene ga zuriyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da kaga mafi yawanci annabawa sun fito ta zuriyar annabi ishaq ne inda shi annabi ishaq ai shine baba ga annabi yaqub annabi yaqub shine baba ga annabi yusuf annabi yusuf annabi allah ne ta silsilar su aka samu su annabi ayyub annabi yunus annabi musa annabi harun annabi isa yawanci wannan duka suna komawa ne zuwa ga silsila ta annabi ishaq ce ko annabi ishaq ɗaya ne ga annabi ibrahim kenan duk wanda jikokin annabi ibrahim ne sannan aka dawo annabi isma'il wanda shi ya zama bangare na daban ta jinin shi ta zuriyarsa aka samu sayyidul khalqi sallallahu alaihi wasallam na aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirun nabiyyin idan duka yarda ta annabawa in ta koma Allah ce mun sanya sun fito daga zuriyar annabi Ibrahim mafi yawanci da akwai wa'inda sun girmi annabi ibrahim su ba sa cikin zuriyarsa gane ko amma kaga Allah ya mai baiwa kaga kenan har yanzu in ka rike addini sai Allah ya yi ma baiwa ta yadda ba kai tsammani ba ko bayan ka mutu Allah madaukin sarki ya taimaka mu Allah ya ce wa atainahu ajrahu fid dunya sannan muka bashi ladansa a nan duniya Allah samu dace malamai suka ce to Allah ya ce wa zai na ajrahu fid dunya ko muka bashi ladansa a nan duniya kenan me ake nufi a nan ma'ana muka karrama ambatonsa a duniya za ka ga kowane ma'abuci addini cewa yake annabi ibrahim nashi ne larabawa suka ce su ne adda annabi ibrahim yahudawa suka ce a'a namu ne nasara suka ce a'a namu ne ko sai da Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman sai ce mene wa kana min al-mushrikin inna awlan nasi bi ibrahim lallazina tabau wa hadu kun fahimci Hausa kaya kowa ya ce nashi ne yahudawa suka ce nasu ne nasara suka ce nasu ne mushrikai suka ce nasu ne Allah ya ce a annabi ibrahim ba yahude ba ya girmi yahudanci ba mu nasare ba ne kakan nasarawa ne sannan ba mu shirki ba ne bai daga cikin wayan larabawa na ibrahim kakansu ne kenan wanda suka fi cancanta ga annabi ibrahim su ne wanda sun fi shi ma'ana ina muna ishara cewa da yawa daga cikin wa'inda annabta ba ta riskar da rayuwarsu ba ba su samun uzuri saboda akwai baƙaya dini Ibrahim ko sauran addinin Annabi Ibrahim wanda manzo kafin a saukan masa wahayi yana kan wannan addinin Annabi Ibrahim ai sun san da wannan haka kenan Annabi Ibrahim Allah ya dauka ambatar shi kai yanzu in ka mutu in ba sa'a ba bayan shekara 100 ga wallahi in ba sa'a ba ba a tuna kan in ba sa'a ba ko ba haka bane yanzu akwai wanda babban mutum ne da yau shekara hamsin da mutuwa ban ba sa ba manta da shi amma annabi ibrahim tun kafin sauko da qur'ani da shekaru ɗaruruwa ga annabi ibrahim ana ba mu tare shi sai mu ji kamar yanzu na ba shi kyara ni yayi aikin kirki na ba na ba na ba yayi ma Allah ibada ne ya ba Allah rayuwarsa ya yi addini na kwarai ya sa kai ma an kai addini na kwarai ba kai retar ba bayan ka mutu sai ka sha mamaki Allah sai ka sha mamaki la samu ma Allah abin da ya kuma wa innahu fil akhirati la min as-salihin shi annabi Ibrahim a ranar lahira yana daga cikin mutanen kirki wa lutan Allah yake cewa mun aiko da annabi Lutu shi ma mun aiko shi zuwa ga mutanensa idh qala li qaumihi yayin da yace da mutanensa innakum latatuna al-fahishata ku dai kuna zai kewa alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin dan ne ko walutan mun aiko da annabi lutu zuwa ga mutanensa idh qala li qaumihi yayin da yace wa mutanensa innakum latatuna al-fahishata lalle kufa kun kasance kuna zo wa alfasha shine liwadi da suke yi ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin babu wani daga cikin halittun duniya wanda ya riga ya fara yin wannan laifin ku da kuka fara shi a innakum shin yanzu ku da tatuna rijala kun rinka zai kewa mazaje sha'awa kuna biyan bukatar ku akan mazaje وتقطعون السبيل kuna yanke hanya nan ma'ana biyu yake dauka kuna yanke hanya aikuwa saboda namiji yana saduwa da namiji ya za a yi aiku ba a aiku ta tsaya idan kamar yanke aikuwa ne kuke yi wata sabila ko kuma kuna yanke hanyar matafiya saboda duk wanda ya ji labari bai bi ta nan don sun ji har sun ga mutum namiji na za su neme shi in ya kiya za su nuna ƙarfi da ƙarfi sai sun yi lalata da shi to kaji an tara wani kaji an tara wani kana bi wannan hanya kaga an yanke hanyar Allah yake cewa taqauna tariqa kuna yanke hanya mutane sabila kuna yanke hanyoyi watatuna fi nadikumul munkara kuna aikata mummuna aiki a majalisin na na wurin zama a wurin da ake hira fada fada to su a fadan cikin fadodin hiran nan za a yi lalata ko kunya ba su shi wannan ya biya bukatar shi da wannan wannan ya biya bukatar shi da wannan daga nasiha yake musu amma duk da haka fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu amsar mutanansa ba ta kasance ba face sun ce da shi ittina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin kan ka zo mana da azaban Allah in ka kasance daga cikin masu gaskiya ma'ana ba za mu gyara ba ba za mu daina ba azaban da kake cewa to yazo Allah ya samu dace ka san dai in dai ana bukata a girmama wanda ya cancanta a girmama shine annabi Allah to amma sai a gaya mai abin da ake so me zai hakuri zai haka kullum nake gaya muna harka addini sai an hana da hakuri in ya hakuri ba bai kai ka zo muna da azaban nan da kake faɗi in kai mai gaskiya ne ba za a daina ba kuma su mutanen yana da lalata irin tasu bari ba ka ga a usulubi na ayoyi annabi ibrahim ne zo zai ce da mutanensa qala li qaumihi ishkurullah ku bauta wa Allah ko amma shi ludu da yazo ba cewa mutanen su ku bauta wa Allah ba cewa Allah ya walu an id qala li qaumihi innakum lata'tuna fahishatan ku kuna zai kema alfasha kawa me za mu fahimta a wannan aya wasu malamai suka ce duk abin da ya sa saboda shi ma kanshi yana cikin wanda suka yi imani da annabi ibrahim annabi ibrahim ya riga ya faɗa abota wa allah yanzu shi abin da yake so a daina bannan wasu suka ce a'a mutanen lodo wasu ma damu da ibadar basu lalata kawai rayuwa kawai ta ta shago ne to yanzu a tsaye da bannan sannan a zo a ga menene za a yi قال رب انصرني على القوم المفسدين annabi lutsa ya ce ya ubangiji ka taimake ni akan mutane waɗanda suke mafarnata ne ma'ana da suke haɗa Allah da wani alamma ja'at rusuluna ibrahim Allah ya ce yayin da walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra yayin da manzannin mu suka zai kewa annabi ibrahim da bushara su ne mala'iku muka aiko muka ce ku je ku gaya ma annabi ibrahim ku yi mai bushara da zai samu aikowa zai samu ɗa to da sai suka biyo da sifa na mutane ba na mala'iku ba suka yi ma annabi ibrahim bushara allah zai ba ka ɗa cikin hira kenan ƙalo suka ce inna muhliku ahli hadhihi al-qarya amma fa mu za mu halakar da ma'abuta wancan gari annabi ibrahim yana jin wannan suka ce da shi inna ahla kanu zalimin domin ma'abuta wannan gari sun kasance a zalimai ne qala inna fiha luqa annabi ibrahim ya ce ai annabi luqa yana cikin wannan gari kasan shi mutumin kirki ba wanda yake tunawa sai dan wasa mutumin kirki wanda kuke da ɗabi'a iri ɗaya hali iri ɗaya da zarar wani abu zai shi kake fara tunawa da shi kaga mutanen garin duka babu wanda annabi Ibrahim ya tuna da shi sai lu saboda shi ne ya karbi da awasa ya yi imani da shi qalu sai suka ce nahnu a'lamu bima fiha suka ce da annabi Ibrahim mun fi kowa sanin wanda yake a ciki an gane ko ku diba ku ga nahnu a'lamu bima fiha mun fi kowa sani game da wanda yake cikinta malamai suka ce istikhdamin wannan lafazi yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala arsalahum bil ilmi tami bil karya ya aiko su da cikakken ilimi game da wannan ne ma'ana kafin Allah ya aiko su duk abun da ya kamata a yi a garin wa'inda suka yi laifin duk Allah ya sanar da su wa'inda ya kamata azabar su tafi tsanani sun sani wa'inda ya kamata a kubutar sun sani shi yasa lokacin da annabi Ibrahim yake gaya musu akwai annabi Lutan sai suka ce nahnu a'lam sigatul mubalagha mun fi ana labarin da kake ba mun fi ka sanin wanda wanda a ciki Allah ya sanar da mu kakka da mu shi ne fiye tausaya ma to ga sakamakon da nunajjiyan nan za mu kowatar da shi wa ahlahu da mu ma'abutan waɗanda suke tare da shi wanda suka imani da shi da iyalansa illa mar'atu amma fa cikin iyalansa banda matarsa matarsa ba za mu kubutar da ita ba kanat min al-qabirina ita kan ta kasance cikin wanda za su sauro qabirin ay tatakhallafu مع المتخلفين بالعلم ذات tsaya tare da waɗanda za su tsaya a alam suka ce kan matan nan tashi ba mu'mina bace kafira ce duk yadda za a yi sai ta tsaya saboda idan ya nuna a hita ko ta amince za a tai sai ta dawo saboda mai rabon shan duka ko arba shi da fara bai bare kuma haka aka yi an hita an ce to su fitar da mutanensa tana kaza tana haba ai ta tamanta kaza tamanta kaza ita abin da take so ta gaya wa mutane ga sun zai hita kun fahimta wasa su kuma suna hita daidai bakin inda Allah yake so a halakar suna wuce da sai Allah ya halakar har da hita saboda ne ba ta da imani kun ga sha'anin da awa ko duk mai da'awa mai rabuwa da munafukai a bayansa kuma suna nan kubar da kubar saboda suke ɗaukar labarinsa su yada suke ƙoƙarin su ci dungunsa amma abin tambaya in mutum yana da'awa don Allah don kamar munafurci yana sa bai zai ci nasara a rayuwa a da'awansa ba wallahi sai ya ci nasara da kaga zama sai ka ga bayan mutum wallahi sai dai ka ga bayan ka kai ko a ji labarin kai ka shuɗe Allah ya gane mu shi ne Allah ya ci gaba da bamu labari walamma ja'at rusuluna lu'a walamma an ja'at ko walamma an ja'at rusuluna lu'a yayin da manzannin mu suka zo gurin annabi lu si abihim sai ya kuntutu game da su ma'ana ya samu damuwa dangane da bakin da su halarto shi Allah samu dace wa daqa bihim zar'a sannan ya samu kuntutuwa game da su ma'ana malamai suka ce ya ka ce daqa bihim zar'a yana nuna akan kuncin da ya kai makura damuwar da ta kai makura kuma ba ka iya tunkuɗa wannan damuwa na dudu ya shiga damuwa sosai game da Allah ce wannan ma ja'at rusuluna luqa si abihim wa dhaqa bihim dharra wa qala hadha yawm asib haka ne ko yace ai wannan yini ne mai tsanani a gurin a gurin mu shi ne wa zaƙa bihi zar'a ya kai makwarar damuwa game da su ta yadda bai iya tunkuɗa wannan damuwa bai iya kare kansa game da wannan hali inda ya san mutane ne ba masu haƙuri ba ne sun ga kuma ga maza sun zo inda mala'ikun sun zo musu ne da sifa ta maza da sifa ta maza su kuma kyawawan maza yanzu kamar namiji wanda yake yana da jaraba akan mata yana so a kama shi sai a zo da siffar mace ta ƙware ko irin ne sai su rage to su maza ne suke sha'awa sai malazan suka zo da siffar ta maza masu kyau suna ganin su yanzu irin su sirri yana musu mura suna ta kai da Allah bari bari shi kuma tun da ya ga waɗannan maza sun tun karo gare su tantan shi ya tashi shi sa Allah madaukin sarki ya ba mu labari yake cewa lamma an an ja rusuluna yayin da manzanni ku suka zo shi ne jibril da wanda suke tare da su suka zo ruɗa wani lutu sai abin ma'ana lalle annabi lutu ya kuntutu game da zuwansu wa ta abihim zar'an sannan ya kuntutu tsananin kuntutuwa game da ganin da yi ma'ana kuntutu da ta kama shi ya shiga tsananin kunci saboda bai iya kare su daga waɗannan mutanen nasa rugun ya ɗari da su gare shi ma'ana hafa alaihim min amali qaumihi ya ji musu tsoron aikin mutanensa abin ya kama su da suka fahimci ya shiga damuwa qalu la takhaf wa la tahzan suka ce da shi a kada ka ji tsoro wala tahzan kuma kada ka yi bakin ciki abu biyu an ka hada munan da kake gani mun fahimci ka damu an zagaye mu za a mana kaza to kakka ji tsoro ka yadda wannan damuwa ta doke sannan abu na biyu kakka yi bakin ciki na aikin da samu yi saboda mu ba mutane bane manzanni na inna munajjuka lalle mu za mu kotar da kai wa ahlaka da iyalanka illa mara'atak sai dai matarka ita kan ba za mu tsira da ita ba saboda ita munafuka ce a qur'ani da Allah yake buga misalin maza na kirki waɗanda ke da lalatattun mata annabi nuhu da annabi nuhu su Allah ya buga misali ko kaga Allah mulkin sarki ya kare yasa ne ga mun ishara da kana iya zama mutumin kirki Allah ya jarabe ka da mace wadda ba ta kirki ba wannan ba zai cutar da addinin ka ba sai dai abin da an matsala ka zama mutumin kirki macen ka ba ta damu da addini ba kana ta kokari abin ya gaga abu na biyu wanda fahimta ta ne ni shari'an su da namu ya bambanta mu a shari'an mu mushrika wadda ba ta da addini baya halasta gare mu mu zauna da ita mu aure ta addinin mu ya hana an gane misali ko to su kuma shari'ar su ba wani abu bane inda har Allah ya san wa'annan mataye ba musulmai bane ba da kirki bane kuma Allah bai su zauna da su idan kowa da yadda ta shi jarabawa wallahu a'lam Allah ya ce yake ba mu labari inna munajjuka wa ahlaka lalle mu za mu kautar da kai da iyalanka illa mara'ataka banda matarka kayan nasibin al-ghabirin za ta kasance daga cikin wanda za su sauro wanda za a halaka da su inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan min as-sama Allah ce lalle mu za mu saukarwa ma'abuta wannan gari azaba daga sama shine za mu je ko su da duwatsu daga sama bima kan yafsukuna sakamakon abin da su kasance suna aikatawa na fasikanci ولقد تركنا منها آية ولقد تركنا منها آية بينة حقيقة أتكن wannan gari da mutanen Lutu suka zauna ai mun bar aya mabayyaniya ni kawai ya alƙa ya kidona ga mutane masu hankalta mutanen annabi Nuhu inda suka zauna akwai aya mabayyana Allah ya ce fa innakum latamurruna alaihim muslihin ku ai da ake karanta ma kissa mutanen Nuhu kuna wucewa garin su inda ana kada su daidai lokacin asubahi kuna wucewa kuna gani ai kun ga garin kun ga alamun ga inda aka yi zama na amma sun ki Allah mu halakar da su amma kuma kun ki imani shi yasa Allah ce akwai aya mabayyaniya amma sai ga masu hankali idan abin da an hankali na kwarai shine bin umarnin Allah yi ma Allah biyayya yin aikin da Allah yake so shine hankali na kwarai amma duk wanda yake yana saba wa Allah sai da ce yana da hankal hankal amma ba hankalin kwarai yake da shi wa ila madiyana akahum shu'aiba Allah ce ka ba su labari a garin madiyana mun aiko musu da dan uwansu annabi shu'aib fa qala yace ya qaumi abudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah warjul yawmal akhirah warjul yawmal akhirah kuma yi fatan samun ranar lahira wala ta atau fil ardi mufsidin kada ku kasance kuna yawo da abin nan ina ne muku wala ta atau fil ardi mufsidin kada ku zama kuna aiki a bayan kasa da barna da kuma sabon Allah ana ku daina yawo da sabon Allah a bayan kasa kuna yi abin da Allah baya su kun ga nasihar da ya musu da kawmi ya gudu Allah kaga annabi shi'abu ya ce da mutane su kubota wannan annabi dudu bai ya musu haka warju yawmal akhirah ku yi fatan haduwa da Allah ku yi fatan samun ranar lahira wala ta asawu fil ardi muslimin ku daina yawo a bayan kasa kuna yi tabarna fakadabuhu suka karyata shi ka dauka rana guda ne ya dade yana yin ya dade yana yamma wala sun karyata musu imani fa akhadatu fatu Allah ya ce sai tsawa ta kama su fa asbahu fi darihim jathimina suka waye gari matattu a cikin gidajensu ai mulkiti suka zama matacci la ya tsara kuma ko mu ci ba su a cikin gidajensu Allah ya duk mu kana ka su Allah mu roƙi sarki ya samu dace kenan arrajafa anan shine zalzala fakadabuhu suka karyata shi fa akhadathum ar-rajfatu shine motsi na ƙasa girgizawan ƙasa ta kama su asbahu fi darihim jasimina suka waye gari a cikin gidajensu a kife ma'ana mayyiti na duka sun faɗi a mace ba'adan su ma'adawa mun aika musu da annabin su suka kafirce masa wa samuda su ma samudawa mun aika musu annabi salihu suka kafirce masa bayyana tabayyana lakum bi masakini ai alamun wurin zamansu da suka zauna a bayan duniya ai ya bayyana gare mana gidajensu da suka mutu suka bar kofan gidaje ai ya bayyana gare kun san wasu sun yi zama a ba sai an gaya muku wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan shi ya kawata musu munana ayyukan da suke aikatawa suna ganin abin da suke aikatawa na kwarai ne fasaddahum an sabil ya kange su daga bin hanya ta daidai kanu mustafsirina suka kasance suna ganin kamar su akan gaskiya su wa kanu mustafsirina ai kanu yarawna annahum ala alhaqi su suna ganin kamar kan gaskiya su ta hali ba kan gaskiya su wannan matsala fa har yanzu tana faruwa zaka ga wasu suna abu ba daidai ba kuma suna ganin ai su ne akan daidai ana kwatanta musu suna ganin a ku ne ba ku gane ba da haka kada Allah ya jarrabe ka da mummunan ganewa kai mummunan fahimta Allah ya kare ka da wani wani za ka ga yana iya ba da rai akan abun ba daidai ba ne ba amma shi abin da yake doka daidai ne to in dai addini bai yi muwafaqa ga sunnar manzo Allah ba duk wani da zaka yi akan shi wallahi Allah ba zai baka ladan shi Allah ba zai karbe shi ba kaga mutum ya zai Allah Allah sai ya shi wasa ce ya wusuli shi abin da yake ɗauka addini na yake yi ko me za ka tsanta mai sai ce kai wannan muke yi mun zuni muna abin da muna addini shi shi na gani bai yadda me ja wannan fahimta wa kanu mustafsirin su suna ganin kamar kan gaskiya suke ko ba kan gaskiya suke Allah ya kare mu ai yan bid'a da yawa da suka dage akan abun da suka rike na bid'a su wallahi ganin suke da gaske daidai suke ko ba daidai suke ba to shine misalin wa'annan su wa'ancan suna ganin ai kamar su ne akan daidai ko ba kan daidai suke Allah madaukin sarki ya ce wa qaruna daga cikin mutanen da suka samu dama suka yi wasa da damar su akwai qaruna mun yi bayani akan shi ba da danne ba Allah shi kuma halakar da su fir'auna akwai fir'aun shi ma mun halakar da shi wa haruna da wa hamana astaghfirullah ko da hamana wazirin fir'auna wala bala ja'ahu musa wa in ga ku annabi musa aka aiko musu shi ku annabi musa ya zo musu bil bayyinat da hujjoji ayoyi alamomi waɗanda suke nuna gaskiyar annabtarsa sun kuma gane amma fastikbaru fil ardi suke girman kai a bayan ƙasa wa ma kanu sabiqina Allah ya ce ba su kubce ma azaban ba sabiqin mana ba su tsere mana ba da suka yi barnarsu suka kare da muka buƙace su su tsira ba ko ba ga bane fir'auna da aka tashi halaka da shi an sha wani wahala ba a wahala saboda Allah su suka ya kama mai laifi karuna sai da ya kai matsayin bai zato bai tsammani Allah ya sa ƙasa ta kama shi Allah yana da sojoji ko ta yi fa kullum akhadna bi dhanbi dukkan wa'annan da muka ba ku labari mun kama kowanne da laifinsa ne mana ba wanda muka zalunta duk wanda muka ce mun yi mai kaza sai mun gaya muku ga abin da ya yi ga kuma lokacin da aka ɗauka ana yi masa wa'azi ba haka kawai muka zo muka zalunce shi kun yi nuhu shekara ɗari ta da hamsin yana wa'azi musulmi ba in ba dan Allah Allah ba wa'annan mutane me ya kamata a yi musu ɗauki misali a kanka ka ɗau nauyin mutum tun yana yaro a aige shi misali ko shi ta rasu ka ɗauki ɗawainiyar shi ya girma ka yi mai aure ka ba shi gida ka ba shi mota komi ka ba shi amma kuma sai ka ce da shi kai yanzu ba ka son komi gidan da kofa biyu na gare in zai kai shi ya tawanka in zai shigo ya shigo ka kawai abu da kai shi sai ce a ba kai saboda shi din zai shiga kuma shi Allah in kun shekara guda ana yin haka daga ƙarshe bai zai faru kuma duk abin da ya mallaka rana guda kana iya tsaye da su amma kuma sai ke ta bashi ko ba ka so ba muna iya wannan haƙuri to Allah ya baka ci ya baka sha ya baka lafiya ya kuma ya ce kai mai sallah ka ce baka yi ka ce la ilaha illallah ka ce baka ce kuma gobe shi zai baka ana sai Allah Allah ya ce fa kullan akhadna bi dami dukkan wa'annan da suka gabata kowanne mun kama shi ne da laifinsa wa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin wayannan da muka halaka akwai wayanda muka je ko su da duwatsu ko mutanen lu mun je su da duwatsu wa minhum man akhadat husayha daga ciki akwai wayanda muka jefe su da tsawa su ne mutanen shu'aibu da mutanen salu mun yi tsawon muka halaka da su wa minhum man hasafna bihi al-ardh daga cikinsu akwai wanda muka sa ƙasa ta nitsar da shi shine karuna da waɗanda suka tare da shi wa minhum man agharqana daga cikinsu akwai wanda muka sa ruwa suka nitsar da shi shine fir'auna da mutanansa wa ma kana Allah bi yuzlimu Allah bai kasance zai zalunci wa'annan halittu ba wa'annan bayinan sa Allah bai halicce su bai zalunce su ba lakin kanu anfusahum yuzlimu sai dai su sun kasance suna zalunta kawunan su da suka kafirce musu bautar Allah jama'a kun ga sulubi na alƙur'ani Allah zai ce mun yi kaza saboda kaza ya kamata mu dauki wannan in kana da wani na karkashin ka yi mai hukunci sai ka ce wani na yi wa kaza ne saboda kaza ka gane shi mutum yana cikin shagon ka sai ka ce hita wannan shagon ka yi da yi ba shagon ka ba ne shi kenan amma yana da kyau a tsari na ladabi da koyi da usulubi na Qur'ani sadda zai bar shago sai ce zo na ce ka bar min shago na ne saboda kaza da kaza da kaza da kaza kuma ka gaya ma mutane su sani dan ya iya je ya faɗi sabanin haka in mutane ba su sani ba sai a kalli kai mugu ne ko ba ga bane yanzu idan duka ba bayan Allah bane da Allah ya so labarin an halakar da su babu wanda zai ji shi kowa ke da wannan labarin sai Allah ya bamu kuma sai ya faɗa ga abin da ya sa kuma da Allah ya so bai cewa ga abin da suka yi sai ce ya halaka da su to saboda usulubi da ɗabi'a na Qur'an na mutum Allah ya sani sai Allah ya ce su kwani mun yi musu kaza ne saboda kaza su wani mun yi musu kaza ne saboda kiran mu dauki darasi kai ma in ka san za a zarge ka a ce ma mugu akan abu kai kokari ka wayar da mutane su sani na fa yi kaza ne saboda kaza su wayannan da kake gaya ma ba su iya tsara ma komai ba su iya rage ma komai amma ka da zargi daga kwakwalansu ko ba haka bane yanzu mu da Allah ne yake gaya muna bai fi zalunce su ba fa sun zalunci kawunan su ne dan sun yi kaza sun yi kaza to to me za mu yi eh mun ce mu rama musu to in ma mun ce ba ai musu daidai ba me zai amfana da mu me zai rage mu amma saboda adalci na Allah ko ya su Daka duk abin da kasan mutane za su zarge ka kai ka yi bayani kakkabar abin nuku-nuku ko wahasai. Allah kare. Matsalul ladina takhadhu min dunillahi awliya'a ga wani misali. Misali mutanen nan da suka rike wani wani Allah abun bauta kamar talil an kabuti takhadhat baitan. Misalin su kawai misali an kabutu ne da ta yi gida Allah ya ce wa inna awhanal buyut mafi raunin gidaje daga cikin masu gidajen duniya gidan da yake kowane rauni shine da baitul ankabut shine gidan ankabut gizo gizo daukanu ya alamu inda mutane sun sani jama'a menene hikimar zuwa da wannan misali ya dace a wurin shi ma'ana duka wa'incan da Allah ya halakar sun rike wani wani Allah abin bauta amma me ya tsina musu babu babu da ya amfani da su da Allah ya tashi kama su da azaba wa ya hana babu wanda ya hana to misalin gunki misalin gizo-gizo gizo-gizo tana da gida amma gidanta bai amfana mata komai shi ma wanda yake da gunki yana da Allah amma Allahnsa bai amfana masa komai mafi raunin abin riko shine ka rike wani Allah kamar yadda gizo-gizo ta rike gida mafi rauni babu abin da yake gyara kun gane misali ko sa'annan ga abin tambaya Allah ya ce matsalin lalina ta hazo min dole lahi aure a ka matsalin an kabo ta hazat baitan sai an ka ce ta hazat sai aka yi amfani da damiri na mace inan nan gizo-gizon da ake buga misali da shi mace ba namiji ba me yasa aka buga misali da macen gizo-gizo ba ba da misali da namijin gizo-gizo ba saboda zuriya mafi rauni ta duniya shine zuriyan gizo-gizo sai zuriyan kunama ga ɗan misali kan shi gizo-gizo namiji baya gida shi yasa Allah bai ce ai in kamata za a yi a ce ku kalli larabcin ko ga matsalil an kabuti ta hadat baitan sai a ce ga matsalil an kabuti ta hada baitan kun ba ta wasa sai aka ce ita hadat baitan aka sa damiri na mace dan a yi ma ishara da cewa ba namijin gizo-gizo ake nufi ba ana nufin mace saboda ita take yin gida ba namiji ba shi namiji bai iya yin gida saboda kemikal ɗin da ake haɗawa a hidda wannan raga ba shi cikin jikin namiji cikin jikin mace ne yake gidan mace take yin gida na ɗaya kenan na biyu me amfanin gidan to gidan gizo-gizo a gurinta ita yana da amfani saboda kamar shagonta ne wurin neman abincinta ne wurin rayuwarta ne shi kuma gunki me yake tsina dama kuma bai tsina dama ita yanzu in ta yi wannan yanan ba za ta nemi aure miji za ta nema idan ta tabbatar da mijin ya samun mata da juna biyu to shi za ta kashe shi mijin in ta kashe shi sai ta zo ta zuba kwaya-kwayanta sai su taso ba su da uba kamar yadda kunama ita kuma kowace in ta tashi aihuwa sai ta fashe iyan sai su ci uwar in sun gama cinye ta sun yi ƙarfi sai su kama gabansu su kuma suna tasowa ne ba su da uwa me hikimar gidan gizo-gizo malamai suka ce akwai ƙananan ƙwari da za su damu mutane a duniya ba dan gizo-gizo tana yin saƙa tana kama su ba to da mutane ba za su samu rayuwa mai daɗi ba ga Allah hakimu ne ko sai ta zo ta saka in ta yi sakan kawarin sai su rinka ɗahewa a gurin ita kuma tana samun abinci ba sai ta wala ta ce wani wuri kuma ku dibo daga cikin iyawa na Allah yanzu gizo-gizo daga nan in ya sauko in ya tobe kawo a ƙasa wannan zaren zai iya ɗauka ya kai ya game da wancan abu saman zaren zai kai kuma zaren sai kasa hankali ma ka hange shi ba ku gani wani mai kana ta sai ka ji wani abu ya ɗaya ma gizo gizo ne bai son ya taɓa ƙasa sai ya bi zaren ya ta zai hita masallaci can bai tsinkewa kaga Allah hakimu ne wasu abubuwa an ba ka sa ka lura ba ba ka gane amma nan abin da Allah yake so ya nuna mu shi gizo gizo baya yin gida dan ya zauna shi gidan shi kaga bai maganin iska bai maganin sanyi bai maganin ruwa bai maganin rana bai maganin komai to haka wanda ya rika gumki gumki bai maganin komai yadda gidan girgizo bai amfana komai haka ma gumki bai amfana ma mai bauta sa komai wanda ya rike wani Allah bai amfana masa komai ko da kana ganin da kai yake Isa Allah ce masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda suka riƙe wani Allah a matsayin masoya a matsayin abin bauta misalin suka matsalin ankabut ko misali ankabut shine gizo-gizo ita haɗa baitan da ta yi gida wa inna auhanan buyuti la baitul ankabut gida mafi rauni shine gidan ankabut shine gidan gizo-gizo laukanu ya alamu inda sun sani a ba za su riƙe su abin bauta ba inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay' inna allaha lalle Allah madaukakin sarki ya alam ya san cewa ya san ma ya da'una min dunihi min shay abun nan da suke bautawa na gumaka cewa ba ta amfana musu komai kun gane ko wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabawayi mai hikima kinan nan ishara akai mana mana Allah ya san cewa gumaka ba su amfana ma komai duk abin da ka gani daga wurin Allah ne shi sai Allah ya bayyana an inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay mana Allah madaukin sarki ya da'una bi ma'ana ya abudu ya san abin nan da suke bautawa na gumaka ba su amfana musu wani abu wa huwa al-aziz Allah shine wayayyen sarki sannan hakimu shine mai hikima tilkal amsal duka wa'annan misalai nadribu halin nas muna buga wa mutane irin wani misalai ne ba ma ya ha illa al'alimuna amma kuma babu wa'inda suke lura su gane wa'innan misalan sai masu sani shine al-muwahhiduna sai wa'inda suka yi da suka yi da Allah shi kadai da wata shi kadai suka gane wannan misalan خلق الله السماوات والأرض بالحق Allah shi ne wanda ya halitta samai da kase bil haqqi da gaskiya wa in inna fi dalika la'ayatan lil mu'minin ai a cikin wannan misalai da muka ambata inji Allah akwai wa'azi shine la'aya akwai ibra lil mu'minin ko inda suke suna yin imani da Qur'ani da kuma manzon Allah Watlu ma uhiya ilayka min kitab ka karanta musu abinda muka yi maka wahayensa na littafi wa aqimu salata da kuma tsayar da sallah kuma yadda Allah madaukakin sarki ya umarni inna salata tanha anil fahsha lalle sallah tana hana me yin ta daga alfasha alfasha shine alma'asi tana kare mutum daga yawan sabon Allah wal munkar da kuma aiki na kyama wanda shari'a ba ta yarda da shi ba wala zikrullahi akbar haka ne ko ma'ana tuna Allah tuna ku da Allah zai yi shi muku gafara ya ba ku dada ya fi daraja da girma akan tuna shi da kuke yi. in kun yi sallah ba kun tuna Allah ba in kun aikata abin kwari ba kun tuna Allah ba to tuna ku da Allah zai yi ya fi girman tuna Allah da ku za ku yi saboda shi Allah in kun tuna shi sadda zai yi muku to ku yi kaɗan ne ya ba ku da yawa ya ba ku kaza ya ba ku kaza ya ba ku kaza wallahu ya'lamu ma tasnawuna Allah ya fi kowa sani game da abin da kuke aikata an gane wannan da Allah ya ce wala dhikrullahi akbar ay dhikrullahi iyyakum tuna ku da Allah zai bil maghfirati wat thawabi ya ba ku gafara ya ba ku lada akbar min dhikrukum iyyakum bisalat ai ya fi tuna shi da za ku yi wajen sallah in kai sallah raka'a nawa za ka yi azhar raka'a hudu za ka yi lada nawa Allah zai baka kinan inda za ka san girman Allah ka san sallah Allah na son ka ne ya ce ka yi sallah saboda ya ba ka abin da ya fi wannan abin da kake Allah ka samu dace sai aya na gaba wanda insha Allah gobe za mu tashi farkon ijibi kenan ba mu ta subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk